الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamis 26 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447 a ci gaba da karatunmu na littafi ko daura ta littafin aljauharatul farida littafi wanda yake mana bayani akan abin da ya shafi addini musamman abin da ya shafi aqida da usuluddin kuma abubuwan da suka suke da alaka da haka wallafa ta al'allamatu hafiz alhakami rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafara lahu idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun karanta muqaddima ta littafin da kuma wato babi da ya kulla akan muqaddimatun fi bara'atul muttabi'in min jara'atul mubaddi'in wa iftira'atul mubtadi'in da kai tsaye yau za mu shiga cikin sulbul aqida din abwabu umuriddin wanda wannan shine zama na biyu a karatu na uku insha Allah ta'ala na'am
أبواب أمور الدين والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالقلب وبالأركان معتمد معتمد يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة نقصان مضطرب وأهله فيه مخدوم وباطله منهم ظلوم وسباق ومقتصد وهكذا سأل الروح الأمين رسول الله عن شركه والصحابة قد شهدوا فكان ذاك الجواب الدين أجمعه شهدوا فافهمه أخذا صفى ما شابه عقده نعم malam ya ce abuwabu umurin din babuka da suke bayani akan al'amura na addini abinda ya shafi arkan na ainihin wato musulunci yake cewa arkanul islam da kuma masail na imani dai a takaice ya ce wa dinu ƙaunin bi kalbin wal lisani wa a'malun bi kalbin wa bil arkani mu'tamidu shi addini wanda addini ya'ni bihi al-iman lian ad-din huwa al-islam wal-islam wal-iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a daga sanda kaga al-islam akai shiru al-iman dakhilun fihi da kaga al-iman akai shiru al-islam dakhilun fihi kama qila fi al-faqir wal-miskin to yace shi musulunci wanda ana nufin imani kuma imanin ya shiga cikin mai ayyuka tunda al-islam wal iman in suka hadu sai al-iman ya dauki al-mu'taqadat shi kuma al-islam ya dauki a'mal waɗanda suke al-arkaniya al-zahira dudaka duka bi dukkan su suna shiga cikin imani tunda al-amalu yadkhulu fi musamma al-iman bi nassi an-nusus ash-shar'iyya yace shi musulunci magana ce ta harshe magana ce bi kalbin maganar zuciya kaulul kalbi huwa al-aqd al-i'tiqad wal lisan da kuma magana ta harshe an-nutqu kenan wa a'malun bi kalbin wa bil arkani mu'tamid hakan nan ayyuka waɗanda ake yi da zuciya da wanda ake yin su da rukun da ainihin gabbai mutum yayi dogaro da wannan a matsayin cewa shine imani kaga ya kawo qaulul lisani wal qalb sannan amalul lisan amalul qalbi wal arkan kenan shi al qalb yudafu al amal ilay wa yudafu al qawlu ilay sai a ce qala bi qalbihi yani i'taqada fa'ala bi qalbihi yani i'taqada kudiri shine aikin zuciya to amma kudirin nan ana iya cewa zuciyar ta magantu ko a ce ta aikatu domin shi alqawlu ba dole ya zama an-nutqul masmu' ba ana iya cewa kala biyadi kaga mai ashara an fahimta ku to saboda haka qaulun bi qalbin wal lisan magana ta zuciya da ta harshe kenan i'tiqadul qalbi wa nutqul lisan وب... آه، نعم أعمال بقلب وبالأركان معتم شان شي زوتيا بيو أكي جنجنا مش مغانا دا أيكي na'am amma dai a dunkula a dunkula i'tiqadi ne kenan sai ya zama abu uku ne qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan imanuna billahi bayna thalathatin amalin wa qaulin wa i'tiqadi janani wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'talijan haka al-qahtani ya ambata na'am yace yazdadu bizikri watta'ati thumma lahu bizambi wal ghaflati nuqsan muttarib to cewa imani yana shiga cikin abu uku wannan shine aqida ta ahli sunna wal jamaa khilafan lil murji'a ko murji'a sune alladhina arja'u al amala an musamma al iman suka ce aiki baya cikin imani amma ahli sunna suka ce da kurkudurin zuciya da magana harce da aiki na gabbai duka yana cikin imani idan ka kudurce abinda shari'a ta nemi ka kudurce ko ka aikata abinda shari'a ta nemi ka aikata ko ka faɗa abinda shari'a ta nemi ka faɗa duka imani faɗin la ilaha illallah imani yin sallah imani ne ina fata an gane hakan nan kudurin ba abin bauta da gaskiya sai Allah imani ne na'am wanda waɗannan abubuwa uku shine hadisin shu'ab ya tattara cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman da wannan hadisin ne Imam al-Baihaqi ya dauka ya rubuta shu'abul iman cikin mujalladi 10 amma hadisai 10,000 ina fata an gane yazdadu bizikr yana karuwa bizikri watta'ati ta hanyar ambatan Allah da bin dokokin Allah yin biyayya ga Allah nan ya ambaci azzikr watta'at ne ka tamthilin lima yaz- yuzidu aw yazidu fil fil amal eh, fil iman kamar misali ne ya buga ai ana iya ah, kamar yadda wasu malamai suka bi dariqa ta in za su yi bayani kan wani abu ko ta'arifin shi ba sa kawo kawai sai su kawo misalin shi sai su kawo wato ainihin misali kamar yadda a cikin malaman lugha akwai masu ainihin wato haka yanzu misali sai ya ce maka wal harfu kal- kalami ta'lili eh, ta'lil ko wa fa'il atafi wa wawil atafi bai yi ta'rifin harafin ba amma dai gashi na ya buga misali akai to haka shi ma nan kamar yana bayani kan abin da ke ƙara imani sai ya ce bizikiri ambatan Allah watta'ati da yin biyayya ga Allah wato yana ƙaruwa kenan dai a ta'adun kule yana ƙaruwa da aikin alkhairi wanda aikin alkhairin nan Allah ta'ala ya bayyana mana yana da yawa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir rukunnan imani da na musulunci da ihsani da duk wani aikin da Allah ne ya saka to wannan in ka yi shi zai ƙara maka imani ina fata an gane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wasu sun yi wani aiki na hubbasa addini imaninsu ya ƙaru alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga me hakan da aka gaya musu yaƙinin da suka yi da taimakon Allah da kuma taimakon da za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan sai ya ƙara musu imani dama hadha huwa al-ma'muru eh, ladayhim shine abin da aka umarce su da shi al-ma'muruna bihi hakan nan wa yazdadu wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda kaga al-huda imani ce shiriyar da Allah zai ba mutum ai ta imani ce da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun to kaga kenan imani yana yana karuwa da karuwar aikin alkhairi ne sai ce thumma lahu bidhanbi wal ghaflati nuqsanu muttaridu sa'annan zunubi kenan fi'lul ma'irtikabul ma'asi wal ghafla al ghafla yani wato kin yin aikin alkhairi kin yin aikin alkhairi at-takhalluf 'an at-ta'a irtikab al-ma'siyah wa at-takhalluf 'an at-ta'a to wato wato an-nuqsan yattarid tawaya tana shiga ta bibi aikin ittirad shine wata sifa wadda take amma mulazima to wanda ya kasance yana kin yin aikin alkhairi ko kuma yana yawan aikata sharri to imanin shi ya dinga raguwa kenan shine bin nuqsani yattaridu nuqsan din ya taso aikin ya taso imanin shi a gaba zai ta rage shi in mun karanta cikin shari'a da ibana cewa ibnu uyayna kanin shi lokacin da yake karanta hadisin wato ainihin yake cewa imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad yazidu bi ta'a wa yanqusu bin nuqsa bil isyan yace wa ya za imani a ce yana rabuwa yace kai kai yaro ne karami yace mushi wallahi imani yana rabuwa har a waye gari babu shi tun ba haka ba me yasa za a yi ridda a cikin musulunci shi yasa ai gogaggu cikin murji'a ghulatul murji'a suka ce riddan ma babu so da su a aqida su imani wata jauhara ce jamida la taqbalu ziyada wala nuqsan suka kawo wani kiyasi na banz duk wanda ya halaka kiyasi ya halaka shi kaurin da ibnu qayyim ya ambata duk wanda kaga ya halaka duk wani dan bid'a to kiyasi ya halaka shedan ma ai kiyasi ne ana khairun minhu khalaqtani natsuwa ya ga wai wuta ta huyi kasa ya zurfin tunanin shi yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi ma goga ai fir'auna cewa ai ana khairun min cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin falawla ulqiya alayya aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin wai da ga annabi Musa ba shi da dukiya mai yawa aw jaa almala'ikatu muqtarinin ko da ya ga bai da dukiya bai da kaza sai ya ce a shi da yake da mulki ya ce duk garin nan waye sarki aka ce kai ne ya ce to kenan ya kamata a bi su kuma gaulayen suka bi shi shine fastakhaffa qaumahu fa adau to ma dalla man dalla illa tahta hujjatihi duk wanda kaga ya bata akwai wata hujjar da ya rike da an kace mai me yasa ya kaza zai ce saboda kaza ne ai mushrikan makka ma mana abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa haula'i shufa'auna inda allah a unzila alayhi dhikru min bainina duka hujjoji ne amma hujjatuhum dahidatun inda rabbihim ba kowace hujja ake wani sai ya ce a to ai ya kawo hujja shi shi ma shedan ma da tashi fir'auna da an ce shedan da fir'auna ayan biyu ne ku in dai a halaka ne kowa ya da ya bi su kowa sai da ya bi su ba wanda isa ya abin da ya fi nasu in dai a lalaci ne da banna da to su ma sun makale ma hujja kenan duk wani mabannaci kakkai mamakin a ce maka yana da hujja shi to murji'a cewa suka yi yanzu da kafiri zai yi sallah za a bashi lada ce ba za a ba shi lada ba to da haka in musulmi ma ya banna zanubin shi ba zai ragu ba tunda me yanda wancan kafirin da'a ba ta mai amfani ba tare da kafirci to shi ma wannan muminin zunubi ba zai mai ba zai cutar da shi ba tare da imani kawai suka yi alambar na suka suka juye shi to in ba ilimi ba gare ka kuma ilimin na sunna da yanzu dan bid'a ko da ba murji'e bane tunda bai san darajar nasi ba ko sai su sa mai shubha shi yasa a kwana a tashi asali a sha'ira ba su da aqida ta murji'a amma da suka shiga cikin aqida ta murji'a karshe karshen nuniya ta kahdani mun yi bayani yanzu yana mawa murji'a raddi yace da ash'ariyahum wa mu'taziliyahum aga mu'tazilawa suka fada cikin murji'anci a sha'ira suka fada cikin murji'anci jahamawa suka damun su jahamawa uwa uba ne suka tsinduma cikin murji'anci saboda mai hujjojin da murji'an suka kawo su kuma dama da akaliyat su ma wa'incan suke aiki sai suka dilmiya su amma kai ahli sunna duk zurfin hankali da tunanin mutum in ya kawo kasan nassi zaka ajiye tunanin shi nassi ne a sama dalilin alkitabu wa sunna mu'taqad na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manhajin sahabban shi shine a gaban ka duk wani tunani da hikima da dabarunsu a je musu kayansu hikima da dabaru in wannan ne aka wuce su abu jihar abul hakan fa ake ce mushi amma ya kasa gane shari'a inda za ka yi dogaro da dabararka to Allah ba za ka kai labari ba shi yasa annabi yake roƙon Allah wala takilni ila nafsi tarfata ayn ka bi nassi sai ka zauna lafiya Allah ka shiryar da mu wa ahluhu fihi mafdulun wa fadiluhu minhum zalumun wa sabbaqun wa muqtasidu ma abuta ahluhu yani ahlul iman musulmai ba ba mustawa guda ce ba muminai ba matakin su guda ba kafi wani wani yafi ka wani daidai kuke da shi a cikin lamarin imani shine wa ahluhu fihi yani fi sha'anil iman mafdulun akwai wanda an dara shi wa fadiluhu akwai wanda shi kuma ya wuce yana sama kai dai yanzu ka kwatanta kanka da sayyiduna abubakar kai da kanka zaka ce in wannan tunanin bari in bashi an gane ko na gaba yayi gaba shine mafdulun dan baya wa fadiluhu wanda ya zarce ya wuce a cikin imani minhum daga cikin su zalumun akwai wanda ya kasance ya zalunci kanshi wa sabbaqun wa muqtasid akwai wanda yake dodar yayi gaba kamar annabawa da shahidai da siddiqai da salihai su can suke su ma din wato maratib ne dan hatta cikin annabawa akwai akwai tafadul walaqad faddalna ba'da an-nabi ba'd an-nabiyina ala ba'd wa muqtasidu akwai kuma wanda shi tsaka-tsaki ne tsaka-tsaki ne taba kidi taba karatu idan malakul da'a ya zo ka ganshi a masallaci ka ganshi wurin darasi idan shaytanul ma'asi ya zo sai ka ji an ce da shi aka buge wancan da shi aka tara hanya da shi aka yi kaza to shi muqtasidu ne shi tsaka-tsaki ne ya ɗan raba ƙafa duk inda aka yi sakaci sai ga an ja shi duk inda aka yi sa'a sai ga an jawo shi kun gane wannan ku to kaga wannan ishara yake zuwa ga aya ko ayoyi na cikin suratu fatir ko ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بالخيرات بإذن الله ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تسوى أنن wato ‘yan tudun mun tsira ɗin akwai wanda yake wato ainihin zalimun li nafsi akwai wanda ya zalunci kanshi shi wannan tahtal mashiya duka ana zancen musulmai ne ahlul kaba'ir kenan sun zalunci kansu ta hanyar aikata saban Allah yana karkashin ganin daman Allah in shafa in sha'a afa wa ighfar wa in sha'a azaba wa aqab sannan wa minhum muqtasid akwai wanda shi tsaka-tsaki ne yan tozalla arabi kenan aikin alkhairin shi da aikin sharrin shi sai suka tafi bambato bamba suka je kafada da kafada in Allah ya ga dama ya gafarta mishi ya kai shi aljanna in ya ga dama shine za a bar shi a wani tudu yana hango ɗan wuta yana hango ɗan aljanna amma sai dinga supporting ɗin ɗan aljanna yana ake ce ma supporting sifarte kun yana goyen bayan ɗan aljanna har yana ɗan wuta shar fada ina musu faɗa a haula illadina a kasantum la yanaluhumullahu bi rahmah kaga to su ne watan wata rana sai Allah ya gafarta musu sai a ce udkhulul jannata antum udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun sai a kai su aljanna to su ne muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda shi wasabiquna sabiquna kenan ulaiikal muqarrabuna wanda ake sauke mai igiya su in sun zo ko bincike ba a musu a ranar alkai bariyar ɗin kiyama ba a tsare su eh kama ambulance ne ko wani ake wani komzon ya zo wucewa kawai sai a wani general sai ce to a sauke mai igiya haya ba a tsayawa bincike wa minhum sab'una alf rajulin yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab wala azab manzo Allah sallallahu ya faɗi sifar su hum alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun mutum dubu dubu saba'in hadisin Ahmad yace fasdattu rabbi nane fastazattu rabbi nane mu ubangiji na ya ƙara min adadin su sai aka ce ma'a kulli wahidin minhum 70000 kowanne ɗaya kuma za a hada shi da dubu dubu abin dubu 700 to kaga dubu dubu 70 ko dubu saba'in so dubu saba'in kusan miliyar hudu da wani abu man jami'ar ayi musare ko insha Allah inda mutu ya rike mai waccan sharaɗin la ya starkuna wa la ya tauna wa la ya taɓayyaruna wa ala rabbihim ya tawakkalun to su wannan as-sabiquna as-sabiquna kenan Allah ce ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im su wannan ba a tsaya musu bincike dan duk wanda aka bincika sai ya sha wuya man nuqishal hisab uzziba nabi ya ce wanda aka mai hisabi sai an mai azaba na aisha da yake alaran ya ce ita kuma faqihiya imam ibn hajar ya ce faqihatun nisa'i mutlaqan duk mace ba wata mace da ta kai na aisha fiqhu faqihatun nisa'i alalamin tace to ya rasulullah ga Allah ya ce amma man utiya kitabu bi kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafi da dama za a mai hisabi bai sauki to aka ce duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba an yi azaba in a saukin kenan sai ce zakil ardu ya aisha ai wancan hisabin da ake cewa mai sauki ba ba keke da keke bane za a dan bujurowa da mutum wasu laifuffuka da yayi kai ba kai ne ba kai kaza ranan ya ce Allah ne dai ya furgita kuma hisabin da za a mai ba ala ru'usi shawahid ba Allah zai sa shi cikin mayafin shi mai albarka sai mai wa'annan tambayoyi daga baya sai a ce mai an rufa ma asiri a duniya ba a san ba ma kai mutane na kallon shi wali ashe daga can tsohon kwano to a lahiran sai Allah ya ce to an rufa ma asiri wuce aljanna ka nemi rufin asirin Allah na fata an gane dan duk wanda aka bincika sai an ga wallan shi to shine yace ma'anar man husiba udhiba shine man nuqisha hisab duk wanda aka ma hisabi na keke da keke laifi bayan laifi magana bayan magana aiki bayan aiki kallo bayan kallo ji bayan ji tafiya bayan tafiya tabawa bayan tabawa kai har wani kanshin haramun ne ka ji shi an gane ku har hancinka sai an tuhuma idanka sai an tuhume shi kafarka to ba yadda za a yi ka kai labari al'insanu bashar mun fahimci wannan ku to saboda haka wa'innan su ne tawaga ta wa'inda Allah ta'ala zai musu rahama ko da a karan fari ko daga baya su waɗancan zalimun linafsi cik sun kasu kashi biyu ko akwai wanda za a cece su wa imma shafa'atu ash-shafi'in wa imma shafa'atu rabbil alamin ko dai da ceton masu ceto su ne mala'iku manzanni da annabawa ko salihan bayi da za su yi ceto da shahidai wanda ya shahada a filin daga zai ceci mutum 40 cikin dangin da ayyuka na kwarai ko da za su yi ceto kamar azumi da qur'ani za su yi ceto ranar alkiyama hakan na afrat yaran da suka rasu kafin su balaga idan iyayen suka yi zurfin haƙuri suka dangana za su ceci iyayensu ranar gobe alkiyama sannan ceto na fiyayyen halitta da shafa'atul uzum hadisin at-tirmidhi yace shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati mun sha karanta shi an sannan daga ƙarshe sai Allah ta'ala kan da hadisin Abu Sa'id ya ambata ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'atul rusul wa shafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamur rahimin to daga nan ne duk wanda yake fi qalbihi mithqalu dharratin min min iman za a fiddo shi daga wuta akai shi aljanna wannan duka cikin wato ainihin azzalimuna kenan alladhina zalamu anfusahum sannan akwai waɗanda kuma kafin su shiga wuta Allah zai cece su ko dai sakamakon wani aikin su kamar hadisin bibaka tauhidi zai ja sababin tauhidi duk yawan zunuban su Allah ya gafarta musu ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira hadisin bitaka na tirmizi kaga za a ce fadashatis sijillatu wa thaqulatul bitaka karshe a kai shi aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna wa haka ma sa'ala ar-ruhul amin rasulullahi an sharhihi was-sahbu qad shahidu فكان ذاك الجواب الدين أجمعه شهدوا شهدوا ففهمه عقدا صفى ما شابه عقد قاسنا غريكا هكا يعني كما ma sa'alar ruhul amin abinda amintaccen ruhin nan mala'ika jibril ya tambayi rasulullah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an sharhihi ya tambaye shi game da sharhi da fashin bakin shi shi jibril ya sani amma dan sahabbai su sani ne shi yasa a ƙarshe yace atakum yuallimukum dinakum was-sahbu qad shahidu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun halarci wannan haditha saboda hadisin umar ne ko ce bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yau an hadu ne a majalisi na ainihin karatu na albarka a gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam fa kana dhaka aljawab ad-din ajma'u ajma'u sai wannan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mala'ika jibrilu ta kasance ta game addini dukkan shi tunda ya ce atakum yu'allimukum dinakum ba wani bangare na addini ba ya zo ne ya sanar da ku addinin domin waɗannan abubuwan guda hudu al-islam al-iman al-ihsan da kuma as-sa'a duka sun hada duk wani aikin alkhairi da ka sani zai shiga karkashin su duk wani aikin alkhairi ko dai zama yana gidan al-iman ko ya zama yana gidan al-islam ko ya zama yana gidan al-ihsan al-ihsan bi ma'anaihi بمعنى معنيه اثنين إما الإحسان إلى إحسان للخالق وهو تحسين العبادة بالإخلاص التام والمراقبة وإما الإحسان إلى الخلق وهو كف الأذى وبذل المعروف والخلق يشتمل, يشتمل الإنسان والدواب وغيرهم دكنسو وغيرهم to kuma sai zancen tashin alkiyama wanda shine zai dinga wato ainihin hazzaba rayuwarka yana seta ma ita in ka tuna da alkiyaman nan kaga sai ka tsabtace islamu da imanu da ihsan ɗanka shi yasa sai ce atakum yuallimukum dinakum da haka shi yasa su al-imamu shafi'i suka ce wannan hadisin alaihi madaruddin duk makewayar addini shine dutsen nikan addini duk inda aka je aka dawo dai sai an koma gare shi in ka ga dama duk wa'azin da za ka yi a duniya sai ka ambaci hadisin nan kowane irin maudu'i ka ɗauka ko na aure ne gane ku yana ciki tun da ya auren an ce ka auri mushirika ko ba haka ba kara auri mushirika ka ka kawo wannan hadisi dan galibi yanzu an ɗauki gurin walimar aure gurin raha kawai a nan ma sai an dasa aƙida a zukatan mutane tafi aƙida a komi a sata ko a wasa ne ko balo za a yi a sa aƙida an gane ko tayyib sai ke cewa shahidu fa na'am fa kana dhaka jawabu ad-din ajma'ahu shahidu fafhamu su wato ainihin sahabbai sun shaida hakan fafhamu ka fahimci wannan hadisi iqdan safa aqida ce tacacciya ma shabahu uqdu babu wani kulli da ya shiga cikin ta wana ba wata sarkakiya ko wani duhu dake cikin ta a fili take na'am
ثم قال باب الايمان بالله تعالى واسمائه وصفاته بالله المؤمن فرد واحد احد ولم يلد الله ولم يولد هو الصمد ولا اله ولا ربا سواه ولم يكن له كفوا من خلقه احد قلب سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم قادر صمد هو العلي هو الاعلى هو المتعالي لكل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما قل فينا ولا من خلق مفتقد في سبع عال من القران سبح استوى على العرش ربي فهو منفرد ولفظ فوق الاتى مع الاقتران من ودونها لمريد الحق مستند وفي السماء اتلوها في الملك واضحة واضحة وفي السماء اتلوها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به السند وتعرج الروح والأملاك ساعدة أما إلى ربهم نحو العلا سعد وهكذا يسعد المقبول من عمله من العباد لمن إياه قد عبد فذا عروج رسول الله إن نسر كلي إلى من له قد كان مستعد وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويده أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا نعم وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجيب إلا إلى من يجيب من عنده المدد وكم لهذا برا وكم لهذا براهينا مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد ونحن نثبت ما الوحيان ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد يدنو كما شاء ممن شاء يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء يشاء ولا يشاء ولا كيف في وصف له يلي نعم مرحبا yace babun al'imanu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifati babu mai magana akan imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma imani da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin shi billahi nu'minu fardun wahidun ahadun wa lam yalid la wa lam yulad wa samadu da Allah ta'ala muke yin imani wanda yake shi kadai ne wahidun ahadun daya yake daya cib wato daya ba wani wanda yake na biyun shi ba wai wahid ahad wahidun shine na farko ahadun kuma shi kadai eh shi ahad ba shi da na biyu ko ahad shi ba babu tasniya babu jam'i cikin shi kawai ahadu al ahadul awhadu kenan shi kadai dayansa ba shi da na biyu walam yalid Allah ta'ala bai haifa ba la kai walam yulad ba a haife shi ba huwa samad kai shine wanda kowa ke neman bukata zuwa gare shi wanda yasa ya rufe da as-samadu saboda ta wilada bu- haja ce ke sa a yi ta go tun zai so ya samu ɗa dan ya mi- dan ya rage mushi wahala shi yasa annabi zakariya ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi ɗa me hikimar yarithuni wa yarithu min ali yaqub so da ya ji tsoron in ya bar duniya wa zai gaje shi gurin yada addini gurin tarbiyyantar al'umma yace wa inni khiftul mawaliya kaga daga nan akwai ad-da'ful insani Allah me zai ji tsoro babu wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'quba waj'alhu rabbi radiya kaga sai ya roki Allah ya bashi dan da zai gaje shi to shi ko Allah tabaaraka wa ta'ala la yafna wa la yabid shi Allah baya karewa babu lokacin da za a yi a ce babu shi kuma ba abin da ya gagare shi ballantana ya nemi wanda zai tallafa mishi shi yasa ya ce huwa samadu Allah shine wanda ake nufi da biyan bukata kowa na da bukatar Allah komi na da bukatar Allah amma Allah bai da bukatar kowa bai da bukatar komi ya daidaita saman al'arshi biduni haja kamar yadda al-tahawi ya ambata khalaqa min duni haja wa amata min duni makhafa bila makhafa ya yuhyi bila haja wa yumitu bila makhafa au kama qala yakan halicci halittu ba dan yana da bukatar su ba kai yanzu in ka nemo yan aiki kana da bukatar su ne ba za ka iya bane za su zo su yi maka ko ya gagare ka za su zo su kama maka sannan ka ji ana wani ya kamata mu san yadda za mu yi da shi kaga ya gagare ka tsoron shi kake ji to shi Allah subhanahu wata'ala yakan halicci halitta ya rayar da ita ba don yana da bukatar ta ba yakan ɗauke rayuwarta ba don ta ishe shi ba ba don ta gallabe shi ba ba don yana tsoron ta ba kawai shi fa'alun lima yuridu kawai in kaga yayi ya ga dama ne ina fata an gane to shi as-samadu wala ilaha wala rabbun siwahu babu abin bauta babu wani mai halitta da kulawa da halittu an rabbu in ya haɗu da al'ila shi ma kamar a ce al'islamu da al'iman in aka ce an rabbu aka yi shiru zai iya ɗaukan al'ma'bud shi yasa ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah arbaban ba wai khaliqina ba la ma'budin ake nufi alihatan ake nufi shi yasa da adibun hatimin at-ta'i rahmatullahi da radiyallahu ta'ala anhu da yaji annabi ya faɗi haka sai ya ce lasna na'budu ai mu ba bauta mawa ahbar da ruhban din cikin mu muke yana nufin ada kafin ya musulunta tunda da ai kirista ne shi sai ya tuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in ga mu gane cewa arbab jam'ur rabb kenan ko da yazo a cikin wannan ayar ba wai ar-rabb da ma'anar al-khaliqul mutasarrif bane da ma'anar al-ma'budu al-ilahu ne yazo shi yasa sai ya ce musu ya ce ba bauta musu muke ba sai ce ba suna umarta ku da abin da Allah ya hana ku ba ko su hana ku abin da Allah ya sa ku yi biyayya ya ce eh sai annabi ya ce fatilka ibadatuhum ya ce wannan ai shi ne bauta kenan ya zama tuhumar da ake musu na suna bautar malamansu da masu bautar cikinsu amma sai aka ce arbaba to daka anan sai ya raba la ilaha babu wani abin bauta al-ilah al-ma'bud fi zullin wa mahabba ba wani abun bauta da girmamawa da kankantar da kai irin na ibada da ake mawa in ba Allah ba wala rabbun siwa kuma babu wani wanda ke halitta kaga nan tunda an raba ko babu wani wanda yake halitta ar-rububiyyatu tashtamilu al-khalqa wa idaratu shu'unil khalqi halitta da kula da halittun min ar-rizqi wal ihya'i wal imatati wal i'la'i wal idlali duka yana ciki ɗagawa saukewa ƙasƙantarwa ɗaukakawa ba da mulki hana mulki duka yana cikin rububiyar Allah subhanahu wata'ala to babu mai wannan kamar yadda ba wanda ya cancanta abauta mawasiwahu wanda ba Allah wanda ba Allah subhanahu wata'ala walam yakul lahu kufuwan ba shi da wani wanda yake tamka al-kufu ko al-kufu ai qira'ata nafi' ta karanta kufu kufu ko eh walam yakul lahu kufan ahad to al-kufu shine wanda yake tamka ko tsara ko wari ko sa'a ko makamanci to Allah ba wani wanda yake tamka gare shi ko warinsa ko sa'an shi ko wani tsaran shi wanda yake ganin zai iya yin abin da Allah ke yi babu shi min khalqihi ahadun ɗaya babu cikin halittunsa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun babu wanda yake daidai da Allah subhanahu wataala balle wai wani ya dara shi hayyun sami'un basirun jalla muqtadirun adlun hakimun alimun qahirun samadu Allah ta'ala rayayye ne mai ji ne mai gani ne jalla muqtadiru Allah ya daukaka wanda ya kasance mai iko ne adlun mai adalci ne hakimun Allah ta'ala mai hikima ne alimun masani ne qahirun mai danna kowa ne ba wanda yake sama da shi samadu kuma shine wanda ake nufi da biyan bukata hayyun lakinna hayatahu laysat kasa'iri hayatil ahya ko rayuwar Allah ba irin rayuwar halittu ba kai ma ai akwai rayayye cikin mu ko mutane duk rayayyu ne da suke rayuwa amma Allah subhanahu wataala hayyun ne lakin laysat hayatuhu kasa'iri hayatil makhluqin saboda rayuwar mu ta'tariha ad-da'f ya'tariha ad-da'f wal-dhull wal-ajaz wa wa wa ga sunan daga cikin abubuwa na nuqsan shi ko Allah rayuwar shi cikakkiya ce rayuwar mu lahabtida wa lahantiha tana da farko tana da ƙarshe in shekarar ka 30 to 35 da suka wuce babu kai da ɗaya ma babu kai kenan kai kana da farko kana da date of birth ba wanda ba shi da date of birth ba ma'ana ne ake cewa date ɗin haihuwa ba wanda bai da date ɗin haihuwa ko da baka sani ba akwai wanda in ya tashi ya ce shi bai ma san yaushe aka haife shi in kai baka sani ba dai an sanin maka ko ba komi mahaifiyarka ta sani to shi Allah ta'ala ba shi da farko sannan ba shi da ƙarshe mu ko muna da farko kuma kowa na da ƙarshe inda kowa zai mutu kullum man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shine al-awwal wal akhir wal zahir wal batin هو الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني shine na farkon da bata da farko na ƙarshen da bata da ƙarshe shine na farkon da ke farawa shine na ƙarshen da ke ƙarawa kowa Allah ta'ala shine ya fare shi sannan kowa Allah shi zai ƙarar da shi shi Allah tabaraka wa ta'ala rayuwar shi cikakkiya ce cikar da babu na ƙasa a cikinta cikar da bata buƙatar ƙari in ka ji abu na bukatar ƙari har yanzu bai cika ba ko to da rayuwar Allah da arzikin Allah da ilimin Allah da ikon Allah ƙari ko ragi duka ba sa shiga ciki tumbatsatsu ne cikakku ne kamilallu ne da haka rayuwar shi kamar yadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe hakan nan babu wata na ƙasa da ke shiga cikinta shi yasa ko gyangyaɗi ba ya yi ballantana ya yi bacci Allah tabaraka wa ta'ala baya gajiya Allah tabaraka wa ta'ala baya kosawa da abu a ce abin nan ya gagare shi ba wani abu da ya gagara Allah amma kai yanzu a rayuwar babu wani wanda a rayuwar shi wani abu bai zama mai cikas ba kowaye kai inda halitta ne akwai wani abu da shine matsalarka akwai wani abu da ke gurbata maka jin daɗinka akwai wani abu da kana so ka yi ka kasa akwai wani abu da kake yi kana so ka bari akwai to shi Allah ta'ala duka haka baya shiga cikin shi akwai rauni cikin halittarka da kake buƙatar kai bacci kake buƙatar ka huta kake buƙatar kaza ƙura ta ishe ka ka nemi luleti ka sa misali ko eh ka nemi luleti ka sa guri ya ma nisa sai ka nemi moto dan kana da buƙatar shi sai ka nemi mota dan kana da buƙatar ta to shi Allah subhanahu wataala ba haka rayuwar shi take ba shi rayuwar shi cikakkiya ce ba abin da yake buƙata wurin wani shi yasa ma ai alhayyul qayyum ibn al-qayyim yake kyautata zaton sune al-asma'ullahi al-husna asma'ullahi al-husna wanda an roke shi da su al-ismul a'zam kai al-ismul a'zam wanda an roke shi da shi Allah yana amsawa ya faɗi wannan cikin tafsirul qayyim da aka hada cikin gurare daban-daban da ya tafsirin ayatul kursi da kuma farkon ali imran an tattaro bayanai na ibn al-qayyim akan haka to kaga alhayyu suna ne na Allah wanda ya tabbata cikin alkur'ani da sunna Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum sami'un Allah mai ji ne huwa samiul basir jin da ba irin na halittu masu ji ba shi yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannun alhajat sabanin kai yanzu da za a zo ana yaren Japan a gabanka ko yaren China sai ai cinikinka a saida kai ta yaƙe kana baza hanci baka san me ke faruwa ba dan baka jin yaren ko yanzu agwagwa ta zo ta ita a gaban ka baka sani ba kila tana ta tasbihi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kaga kai dan adam jin ka kasashe ne ka buka za da gudu ka kama ka yanka tana cikin tasbihi ka datse ta baka sani ba saboda zaluman jahula ne kai an gane ko to shi Allah komi yana ji basirun kuma Allah mai gani ne ba irin ganinka ba kai yanzu a ce ka dan leko mana undudu daga nan kaga an baka aiki ko nan nan undudu balle a ce gofat dan leko gofat ya ya ake ciki ba haka iya ba shi ko yana saman sammai saman al'arshi amma yana kallon halin da kifin ruwa yake ciki yana kallon halin da tanar cikin ƙasa take ciki domin shi ya yi busiru da biba an namlatis sauda fi lailatin zalma wahiyya mashiya komi yana gani Allah subhanahu wa ta'ala sannan me jalla Allah ya ɗaukaka muqtadir wanda yake mai iko wannan ma duka suna cikin sifofin Allah aljalal wal qudra domin shi al-qadir ne huwa al-alimul qadir innahu alimun qadir an gane ko adilun Allah mai adalci ne duk da Allah ta'ala yana siffanta magana shi ne da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kinan sifa ce da wadda take wato ainihin mutadammina mutadammana ta shiga cikin wata sifan domin al-kalam min sifatillahi subhanahu wataala ko to kalamullah huwa al-mawsuf bil adl hakan nan hukuncin Allah subhanahu wataala hukuncin Allah na adalci ne maganar Allah ta adalci ne mafhum hakimun Allah ta'ala mai hikima ne ga sunan ayoyi da yawa huwa alimul hakim alimun masani ne hikima shine ajiya abu inda ya dace da shi to da kaga Allah ya kashe wani to shi mutuwar ce ta dace da shi ba wani abu da ya wuce ya mutu ba abin da ya dace a mai in ba ya mutu ba in kaga Allah ya daga wani to ya dace ne Allah ya daga shi in kaga Allah ya sauke wani Allah ya dace ne Allah ya sauke shi in kaga Allah ya rayar da wani Allah ya dace ya rayar da abin da yayi ala hikmatin min bi hikmatin min alimun masani ne akai duk iliminka عرفت شيئا وغابت عنك اشياء cikin bukhari hadisin tafiyar annabi musa da khadir hadisi mai tsawo da suka hau jirgin ruwan nan kafin annabi musa ya bantare ta annabi musa sai ya ga wani tsuntsu ya zo gefen tekun ya sauka ya sa bakin shi haka min karfin shi ya dan sha ruwa sai da musa ya ce ma annabi khadir ya ce kana da ilimin da allah ya baka wanda ni ban san shi ni ma akwai ilimin da Allah ya keɓance ni da shi wanda baka san shi ba ya ce amma da ilimina da naka ba komi ba ne ba cikin ilimin Allah face kamar ɗan abin da wannan tsintsin ya ɗan tsotsa daga wannan katafaren teku wannan shi misali ne kawai na dan hankali ya iya ɗauka amma shi ilimin na Allah ai baya raguwa kamar da arzikin shi baya raguwa shi ma Allah ya buga misalin illa kama menene hadisin muslim na abu zar la kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'adaitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu illa illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr to irin wannan misalin ne annabi Musa ya buga ma annabi Khadir alaihi salam نعم النبي خضر ne buga Musa ka to nayi wahami ke nayi kalbi ahsanta na'am yake cewa qahirun Allah ta'ala mai wato ainihin alqahar wanda shine saman kowa alqahar wanda ya danna kowa ba wanda ya isa wani motsi ko yayi wani aiki face sai da ganin daman Allah shi ne ma'anar ƙaharullahi ta'ala alal ibad wanda duka a cikin alkur'ani sunan alkahar ya zo ne tare da alwahid duk ayoyin da za a kawo alkahar sai kaga alwahid kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu yusuf ko ya sahibayi sijin ya sahibayi sijin arbabun khairun أرباب من الله أرباب أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هذا يكاوش الواحد الواحد القهار وند سنة ديو هو نعم صمد وند yake shi kadai ne ake nufi da bukata mun ji shi a baya cikin suratu al-ikhlas هو العلي هو الأعلى هو المعتالي كل مع كل معنا علو الله نعتقد هو العلي الله شيني مدوكاكي هو الأعلى كما شيني مفي دوكاكا شيكي سمن قوة كما شيني يفي قوة كنن علو الذات وعلو القدر والصفة العلي أتكين سنة الله هو العلي العظيم وتكين سورة الشورى الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هو المعتالي الله تعالى شيني wanda yake daukaka cikin aikin shi al-mu'tal wanda yake af'aluhu wa sifatuhu mawsufatun bi al-ulu kamar yanda sifar wato zatin shi yake alin hakan nan sifat din shi da ayyukan shi duka madaukaka yanda ka san babu kamar shi to babu aiki irin nashi babu wata sifa irin tashi yace alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al cikin ra'adin yabo qahran na'am kullu ma'na uluwillahi na'taqid dukkan ma'ana ta daukakar Allah muna kudurce ta qahran wa qadran wa dhatan kenan uluwul uluwi qahrin wa uluwi qadarin wa uluwi dhatin uluwu qaharin na ba wanda ya isa yayi sai da ganin damin shi wa uluwu qadarin duk abin da kaga ya kaddara ya kasance to abu ne wanda yake yayi shi cikin girma da arziki sannan uluwu zatin Allah shine madaukaki domin mustawin ala arshi ba'inun min khalqihi jalla khaliquna mahalicin ya girmama ya daukaka ma hallafina wala bil khalqi muttahidu Allah ta'ala bai sauko cikin mu ba ba hade yake da halittu ba raddi ne akan al-hululiyya aqida ta al-hulul wal ittihad su tijani su inyas da iyayen gidansu irin su alfarabi da su ibn sina da muka bi ta kansu wancan satin ko su ibn arabi al-la'in fi sab'i ayin min al-qur'ani sarraha bi istawa 'ala al-'arshi rabbi fa huwa munfaridu cikin ayoyi guda bakwai a surori bakwai cikin surori ayoyi guda bakwai a cikin surori bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tabbatar da cewa istawa ala al'arshi fahuwa munfaridu Allah ta'ala shi kadai yake cikin suratu al'araf ko inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arshi cikin suratu yunus thumma istawa ala al'arshi yudabbiru al'amr cikin suratu ar-ra'd Allahu alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa ala al'arshi cikin taha ar-rahmanu ala al-arshi istawa cikin suratu furqan kafin sajida ko cikin suratul furqan alladhi yakhluqu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh cikin sajida Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun cikin suratu al-hadid ko والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها عند أكسرح استوى على العرش كيان أما آيوين علو سنة ديوة علو فرق للتافع العلو الإمام الذهبي كاقا بياني أكن هكا سيكي تيوى ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند هكا لفظنا فوق سوى الله ينا سمن قوة يازو ترد اقتراني دمن يخافون ربهم من فوقهم kaga min tana nuna jiha ne duk da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa ba a cewa Allah yana da jiha ba a cewa bai da ita kun gane ko amma dai me mun san yana da ainiya tunda annabi ya ce aina Allah aljariya ta ce fi sama kun yana nuna gurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake shine sama wanda kuma ya daidaita saman al'arshi tunda ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihim kaga shine ma'anar fauka ta zo tare da me waduna hali muridil haqqi mustanad cikin dai waɗannan dalilai waduna ha ma'ana fi ma fiha min albayyinat hadhihi alayat ga mai neman gaskiya dai to ya samu abin dogaro وفي السماء تلها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به السند كما يزو تيوا في السماء يندي يزو من فوقهم كو سنة يزو في السماء يتي كرنتا تتكين سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسب وكم حديثا بها يعلو به السند تو حديثي ما أي سنة ديوا وند إسناد سعالية علو الصفة يكيني بعلو العدد با. علو الصفة يعني في قمة الصحة حديثي إن قنتتو قاسنا سنين صحيح مسلم قالت في السماء أين الله قالت في السماء من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة yace a'tiqaha in ta ta mu'mina ce ita saboda ta yadda Allah yana sama ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah saboda haka hadisai ga sunan burjik da yawa da ke tabbatar da cewa Allah yana sama yace wa ta'ruju ar-ruhu wal amlaku sa'idatan ama ila rabbihim nahwa al-ula sa'idu ar-ruhu yana nufin ruhul amin mala'ika jibril wal amlaku da sauran mala'iku suna hawa sa'idatan ta'aruju suna hawa sa'idatan suna masu hauhawa zuwa sama amma ila rabbihim nahwal ula sa'idu amma nan ta taukidi tabbas zuwa ga ubangijinsu ne suke hawa wato ainihin saman kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku suna hawa zuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakan nan hadithi na wato ainihin almuta'aqibun ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wan-nahar ya ambaci cewa in sukan zo da asuba sai su koma da la'asar ɗan dare su zo ko ɗan marece su zo da la'asar da ce jitami'una fi salati al'asr suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar ya ce sa'an nan sun mayar ya rujuna ila rabbihim fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim sai su hau zuwa ga ubangiji tafi zuwa sama sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina tare da Allah ya fi su sanin halin da bayin suke ciki kaga suna hawa zuwa ga zuwa ga Allah kaza uruju rasul wa hakaza yas'adu al-maqbulu min amalin min al-ibadi liman iyyahu qad abadu hakan nan ayyukan da Allah ya karba na bayi suna hawa zuwa sama liman iyahu qad abadu ga waɗanda Allah kadai suka bauta mawa yayi taqdimul ma'mul 'ala al-'amil li iradati al-hasr dan ya kulle magana ba wanda suka bauta mawa sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ga ishara zuwa ga fadin shi ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u kaga wannan qarara ne mai sifata ulu ilaihi yas'adu إليه يصعد الصعود تعدى بإلى لا بد أنه علو علو حقيقي hawa zuwa sama to ayyukan bayi suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi ya bayyana ma ranar litinin da ranar alhamis ake kai aikin bayi shi yasa yake azumi ranar alhamis dan a karba aikin shi yana cikin azumi yana azumin litinin kuma dilala ta iqtirani ta nuna saboda wannan ranar ana karkai aiki sa'annan kuma ya faɗa a muslim cewa ranar aka haife shi ranar aka aiko shi a matsayin wato ainihin annabi ranar aka fara mai wahayi yace kaza uruju rasulillahi hina sara kulli ila man lahu qad kana musta'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da shi sama ta daya ta biyu ya bada labarin duk abin da ke fa karshe dai ga yamin tambayan ba ash'ari yake ya kai ba ash'ari ya kai sufi kulli ila man lahu qad kana musta'adu a ganin ka gurin wa annabi ya tafi da malaika jibril ya zo har makka ya bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke zuciyar ya tila ilimi a cikin ta aka tafi da shi albaitul maqdis yayi mawa annabawa limanci ya kama hanya aka tafi tiryan tiryan takanas ta baitul maqdis har zuwa sama ta daya ya nemi a buɗe kofa mai tsaron masu tsaron suka ce waye ya ce jibrilu ne waye tare da kai ya ce muhammad ya ce abu ita ilai har an aiko shi suka ce e ya shiga aka marhabance shi ya tarda annabi adam ya ce marhaban bilibni sadiq wal amin wal nabiyyi sadiq suka hau sama ta biyu ta uku duka yana haduwa da annabawa suna mai marhaban bil akhi sadiq wal amin wal nabiyyi sadiq har zuwa sama ta bakwai inda suka haɗu da annabi ibrahim alaihissalam har annabi ya je ya karɓo sallah duka gurin waye tukunna gurin shehin ka ne aka karɓo ko gurin wane ne kulli in ji alhakami ya ce ka bani labari bani labari mallahu kad kana musta'ab ila mallahu kad kana musta'ab gurin wa aka kai annabin mai arajin da Allah ya da shi kuma hadisai ne wanda suke mutawatira kun fahimta ku sannan wahina khutubatihi fi jam'i hajjatihi ashara ra'sun lahu nahwa al'ula wa yaduhu a lokacin da annabi yake yin khutba yake wa'azi a hajjin shi ta bankwana yayi ishara da kanshi zuwa sama wa yadu kuma yayi ishara da hannun shi أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا أشيبا ألا يا شيدا دا إسر دا ساقون دا النبي يبا سأن ملائكون دا سكا هلرتي الحجة الوداع أو النرانة تعرفا سن شيدا دا هكا da ya ba su labarin abubuwan da suke wajibi a kansu wasu usul na addini da wasu furu na addini ya ce ina amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramun ka hurmatu yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ya ce Allahumma hal ballagtu ya daga kai sama kamar yadda hadisi ya zo cikin Bukhari thumma rafa'a ra'sahu wa qala Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu Allahumma fashhad yace Allah ka zama shaida ya daga kan shi ainihin wato sama Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah cikin sharhin Bukhari yake cewa al-Isma'ili a daidai wannan gurin ya ƙara da cewa da ya ce rafa'a ra'asahu sai ya ce ilas sama ya daga kanshi zuwa sama duk da riwaya ta su firebri ba su kawo ilas sama ba amma ismaili ya kawo riwaya shi wahiya yani mauthuka cewa ilas sama kun gane ku ya daga kanshi zuwa sama a lokacin da yake faɗin haka ya zo a hadisi na jabir dan abdullahi cewa ya daga hannun shi cewa allahumma fashhad Allahumma fashhad sama yake nuna inda Allah yana ko ina ne sai ya haka ko eh da lalubo Allah subhanallahi wal iyad billah eh tunda yace yana abin aka ce yana ko ina ko kuma baya ko ina su asha'ira kun san aqida su Allah baya ko ka san yanzu ba su san aqida su ba wallahi ba su san aqida su ba shi yasa suke ce musu mutamashira ba ash'ariyawa bane ba yatasha'aruna ko yata'ash'aruna amma ba ash'ariyancin suke ba duk da ma cewa asha'iran kanshi kawai dai a babin kwatance ne amma tunda shi mai wanda ya kawo aqidan ma ya tuba aqidatun taba anha sahibuha aw mu'assisuha ya bar yan kuci ku ba mu suna can suna ta shirme zindiƙai ne suka lakkana musu aqida ta Allah yana ko ina wannan aqidar arna ce aƙida ce ta hululiyya masu cewa Allah na shiga cikin kowa shi ne suke cewa Allah yana ko'ina akwai malami da naji ya ce ya ji ɗahir bauchi da kunnen shi ni ba ni naji ba ya ce ko ruwa za ka jawo a cikin rijiya da guga sai Allah ya matsa sannan ka jawo ruwan ya wani kalan kafurci ne ya wuce wani shi ne hululiyya da haka sama ya ɗaga hannun shi وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد الله يا سنة مي صلى يدغا دن ياتسن شي سباحة مي تسبيحي wannan dan yatsan nashi li'uluwillahi ya'taqidu yana mai kudirin wato ainihin wahdani wato uluwullah cewa Allah yana sama wannan yazo a hadisi da da akwai hadisi na muslim riwaya ta Abdullah ibn Zubayr cewa yana bayanin sifa ta sallar annabi ya cewa ashara bi isba'ihi as-sabbaba yayi ishara da hannun shi as-sabbaba Imam an-Nawawi da wani shi suka ce idan mutum yayi ishara da hannun shi ya taqidu at-tauhid wal ikhlas yana kudirin tsarkake Allah ta'ala da ikhlasi shi yasa a mazhaba ta Shafi'iyya da Hanabila ba miƙar da hannun ake ba ana daga shi sama to amma a miƙar da shi ko da dai yana sama da cinya din shine yafi saboda annabi ya kasance yanzuru ila mawdu'i isharatihi kaga ce mawdu'i isharati annan na sama kaga ko ai la yushki ra'sahu wa la yusawibuhu kuma hadisin na Aisha radiyallahu anha kun fahimta ko malan yake cewa wa kullu da'in ila man ila man rafi'un yadahu illa ila man yaji min indihi almadalu wa kam li hadha barahinan muayyidatan wa hina yasma'uha aljahmi yarta'idu wa nahnu nuthbitu ma alwahyani tuthbituhu min anna dhal arshi fawqa al'arshi munfaridu wa kullu da'in duk wani mai addu'a kai dan bid'a ko baka addu'a ila man rafi'un yadahu ina yake daga zuwa ga wa yake daga hannun shi zuwa ga Allah illa ila man yaji min indihi almadadu face sai wanda yake daga gurin shi ne taimako yake zuwa te daga hannu sama dan bid'a ya shiga matsala yana addu'a ya daga hannu yana har ido yake dagawa sama amma an jima sai ya ce maka ba a cewa Allah yana sama ya karyata qur'ani ya karyata sunna ga dalilai na Qur'an ga dalilai na sunna ga dalilai na qiyas ga dalil ibn al-qayyim ya ta kawo wujuh na kafa hujja akan cewa Allah yana sama sun kai goma sha wani abu cikin al-kafiyatu shafiya yace kuma akwai hujja dubu daya ko sun ce wani abu suka yi shiru yace bal alfaini sun kai dubu biyu ku zo ku yi tari suka ki ku yi rubutu suka ki ku zo a zauna su fito mu je ai tawafi ai alatsitsi ayi mubahala suka ki to ai shine ya fusata sai ya nuniya hassala shine akai sai yayo tumbudinta ba wai zama ya shirya ta ba a a tumbudi ne yayi kawai haushi aka bashi biji baiti 6000 kun gane ko yace wa kam li hada barahinan muayyidatan ai wannan dalilin na cewa Allah yana son yana da hujjoji wanda suke karfafaffu wa hina yasma'uha al-jahmiyyu yarta'idu dan bid'a ba jahami mabiyin jahmu ibn safwan la'anan da muka ambata satin da ya wuce in yaji waɗannan hujjojin sai kyarma ta kama shi eh idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah dan ambaci tauhid duk su rikice su ta zufa su ta hada gumi ci ta yan gunguni wa nahnu nuthbitu mal wahyani tuthbituhu muna tabbatar da duk abinda wahayi na qur'ani da sunna suka tabbata min anna dhal arshi fawqa al arshi munfarid cewa ma'abocin al arshi to yana nan saman al arshin nan kuma ya kadaita da wato ainihin daukaka da daidaituwa sama al arshi ya daidaita sama al arshi kuma abinda zai kara maka wato takaici ya tada maka istomanka in kana tattaunawa ko kana jin wani dan bid'a yana sukan ahli sunna akan matsala ta uluwi da istiwa'i shine shi fa wannan sufi yanzu sufaye su aka fi fada da sukan wannan qadiya ko tunda yanzu galibin asha'iran duk sufaye don yazo yana ce maka sai kaga kuma waɗanda yake koyi da su su ba wai zancen wai a ce Allah yana sama ko kaza ba su malaman da yake girmamawa su fa ganin su da Allah fa kamar wasu abokanai ne ba in yes zai ce maka nan nan abin gaba take da suna a pass suna haduwa da annabi sarasa kai sai ce ma suna haduwa da Allah abu yazid al-bastami ya ce wata rana da ya je shi ya keta allahuti wal nasuti wal wane duka akwai wasu halarori dai ya keta kowace halara ya ce fa'auqatu nafsi ala al-arshi a ganin ya tabbatar al-arshin can sama ko ya ce ya fada sama al'arshi ya ce fa nazartu aina huwa nake ta neman wai ina yake ya ce fa ra'aitu annahu ana wa ana huwa to sai ya ga shi wai shine yaje neman kanshi dai ya daga ai gwara ma samiri ya raba ko tunda ya ce annabi Musa ya tafi neman Allah ya maraki ya ce gashi nan hadha ilahukum wa ilahu Musa fa nasi to shi wanga cewa shine Allah kafircin samiri ya fi dama dama akan wannan kun gane wannan to wai sai ga yana yaba wa innan yana ganin su ne auliya'u su ne kiddisai su ne ainihin nujaba'u su ne autadu su ne aghwathu su ne kaza ko innan ire-iren waɗannan maganganun na su yazid al-bastani sai da na tar na taba muhadara na tattaro da goma kadai yace man fil jubbati illa Allah da ya sha alkabba yace shine cikin cikin cikin Allah ne sun alkyabba kuma ya ce da a ce ɗaliban shi sun kashe shi a lokacin su da sun yi jihadi shi kuma wai da ya yi shahada to shi yasa sai ga har rubutu aka yi ta hafuti sufiya soki burutsu irin na sufaye to ba soki burutsu ba wanda cikin falalar da karama waliyan shi da malaman shi yake kawo mai zina da jaka duk cikin karama ce duk cikin karama ce haka sha'arani ya kawo cikin jami'u dalalatul ashqiya ko shine suke cewa jami'u karamatul auliya to jami'u dalalatul ashqiya in Allah ka tsare mu yace yadnu kama sha mimman sha wa yaf'alu ma sha wala kayfa fi wasfin lahu yarid Allah yakan kusanci yakan kusanta kamar yanda ya ga dama wanda yace yana zuwa zuwa saman duniya ko mimman sha kuma yakan kusanci wanda ya ga dama duk da kusanci da yake mahalittu kusanci ne na kulawa da sani sannan in kusanci ne na khas na bayinsa na kwarai da kusanci na taimako da so da girmamawa wa yaf'alu ma sha'a yana aikata abin da ya ga dama la kaifa fi wasfin lahu yaridu ba a kayyafa cikin wata sifa da Allah ta'ala ta zo daga gare shi a ce ga yanda take ko yaya take ba a tambaya akai kuma ba a kwatanta abu kawai da Imam Malik ya ce wal kaifu majhul yanda ya faɗa akan alistiwa haka yake a kowace sifa muttarid ne fi kulli sifa cewa ba a kayyafa sifa ta ubangiji subhanahu ta'ala sai dai a yi ifbatin ta kama hiya wurin da salaf suke cewa amin ruha kama za'at inda su al-imamu malik sufyanu thauri su al-auza'i su ma'mar ibn rashid suka ambata Allah ya samu dace kuma juya ku